أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين للمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومجدار العظيم إمام السجن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأنبارة ذكرت ألفية الدليل نعم
ina ne za a tashi da bismillahir rahmanir rahim ولا لم يبقى على ذاك لأن كان حليفة الإله ذلمنا لكل إنسان إليهم لا يمل بشأن الوالدين يقول من أقوى ما بغير ميت لم يتيسر به التاريخ له وإن منه بدل حقوقه بعد دخولها فذاك قد آ فليس من أحد شيء منع للباس يلبس لا ما ماذه عن الأناس ويكره الدعوى فإن يشل ما له من أعوال الوجه إنما ولا يهب من أتاه يمنعه ويسره ولا يسره يوسفه الخمول والظهور يحبه ومن آلاه لا يحبه آل بيت سيد الولاء معرفة عظيمة إلى الفراء أخلاقه مكارم الأخلاق ليب وعشرون لدى السياق إنة شجاعة ونزلة حلالة الجماعة
شفقة ورأفة ورحمة تواضع مع الغلو همة والصبر الإيمان والصيانة والأدب الوفاء والفتوة عفو وإيثار سها أناتي وعلم قل وسعي في الحاجات أكرمه الله بأوصاف جبل جبل جبل لها فلما فتح الله الأجل عليه عادت قربة إليه ووصلة لهرة التنزيه فوعدوا كل مساكين لآل الإسلام يهن ويري وذا تواضع وآداب يرى وذا تبسم لكل من أرى يظن كل أنه أقرب له من غيره لما به قد علم إذا لاقاه مأذون ذهب أذنه حتى يرى له الشرف ولا يرى لنفسه قدرا لها يعني وظيفة وذميمة لها آدمه مع ربه أو النبي تواضع وكل خلق طيب يرى له أمر عزيز لا يرى إلا لقاسم من حواس الكبرى يقول ɗarfahu yana daga al'adar maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala an wa arrahu wa annabi cewa yana rintse idanunsa iza mayan dalik wakacin da yake tafiya in yana tafiya ba mai kalle-kalle ba ne نعم يزعم الناس عليه في الدنيا sai ka ga mutane sun yi masu tseniya a kansu a hanyoyi mutane Allah ya sa suna son ganin shehu tijjani kuma duk wanda ya ga shehu tijjani so yake ga ya ga da shehu ya yi magana da shehu shi yasa sai a ringa cunkoso hanyar da maulamu shehu tijjani yake bi
مقبله كان قبل يسلم Ya, masu zuwa su sumbance shi da yana tsawatar da su baya yadda ka sumbance hannunsa كل الذي يفعله وينكر a wato duk abin da su masu mantar ke aikatawa yana inkarin haka والآن لم يمشي على ذلك amma daga baya molar mushiru tijjani sai zama ya kan bari a sumanci hannun nasa ya bar wancan ɗabi'a tasa لأن كان خليفة الإله idan ya zama halifa ne na ubangiji subhanahu wata'ala zulmi na ma'abucin baye-baye نعم
ورحم الدين والدين يسير wato abin da yake a wajen masana Allah kai dinnan dan Allah ya baka ɗaukaka cikin mutane ya baka farin jini sun ganka za su ringa yiwo zuwa wajenka wasu su durkusa wasu su to in ka san akwai abin da za ka yi ka amfanar da su Na.
to kai amma ba haka ba to ka guji haka kai kokari duk yadda za a yi ka hana wannan نعم me ya amfanin mutum ya zo gare ka yana durkusa ma alhali kai ba wani abin da kai na kaga kafin da shi daga wani hali da yake ciki ko na ɗaukaka darajarsa ko na saboda a yafe masa wasu zunubai kai din ma yanda yake haka kake ko wataƙila ma gwammashi da kai domin a hannun wannan kace za ka saka masa ya ringa girmama ka alhali ba abin da kake mora masa amma in ya zamo a'a an zo an yi turereniya dan a ganka ya zamo ai wanda ka gan- suka ganka ta lamince musu wani matsayi wajen Allah sai ka amfana da su ko ka tsaya musu akan wani abu da yake damun su ai ka amfani da su wannan ba laifi amma ai ma ba kai ba ai koma bayan a ce kai amma amma kai ba kai ba to wa rahima diniya ya sai shaurin jari yana sada zumunci na addini wanda duk yan dan uwa musulmi dan uwa ne inna man mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaykum shi ya sadu mumuni ai dan uwan mumuni ne to shau tijani yana kula da wannan dangantakar da haka wanda yake mumuni girmama shi yake a matsayin dan uwansa watini haka nan kuma dangantaka ta yunku wanda yake daman an haɗa yan uwantaka da shi to shau tijani yana kula da sada irin wannan zumuncin kulli ihsanin ilayhi da dukkan kyautatawa gare su la yamal baya kosawa malla ya mallu asalin malla malila ya sa murari in ma aka ce ya mallu na'am ya mallu
wa kana wa azam sha'an walidi shehu tijjani yana tsananta gargadi ga sha'anin mahaifa da kun zauna da shehu tijjani zai ta tambaya kana da mahaifa me kake kana kula da su kana kula da su ba ka musu abin da yake zai sa musu da hankali
yaqulu shehu tijjani yana cewa man aqahu ma wanda shi ya saba wa mahaifansa ba kokonto a cikin wannan magana da za a faɗa lam yatayassar hadhihi at-tariq wannan hanya ta Allah ba za ta sauka gaba gare shi duk wanda yake saba wa mahaifa to duk wata hanya da zai kama ta Allah ba za ta sauka gaba gare shi ba
wa min wa in min badal uqub ba da duhuliha idan kuma ya riga ya karbi dariƙa amma kuma sai saba wa mahaifa ko ɗaya daga cikin su ya bayyana daga gare shi bayan ya shiga dariƙar kazaka qada'a to wannan yana yanke hanyarsa shi ke da shi an rufe hanyarsa ba maganar saduwa a gare shi
laysa min ahadin li shay'in mana'a ba wani da zai amfane shi da wani abu ba wanda za a samu a ce ya, ya, ya hana shi wani abin da zai cutar da shi tunda da yake saba wa mahaifa duk mai saba wa mahaifa ya jawo wa kansa musibar duniya da lahira
wa ma yaqi harran wa bardan min libasil bahr yana sa tufafin da zai kare shi daga zafi da sanyi maulanmu shehu tijjani al'adarsa in ana sanyi to zai sa tufafin sanyi maganin sanyi da ake ana zafi zai sa tufafin da ya dace a wakacin zafi domin ya kare kansa daga jin wannan zafin da yawa
la ma ma zahu ba wai yana sa tufafin da yake fifita shi ko yake bambance shi a cikin mutane ba a ba sa tufafin shuhura yake ba wanda da an gan shi ai an ga babban mutum
wa yakru da'awa yana kin goma yana kin cika baki da ya ringa ai ya kai halara kaza ya kai halara kaza ya ga kaza ya ga kaza to wannan ba a yi a gaban shauci jani
fa in yushalli ma lahu min ahwali bi majhulin nama bayan yushir idan shehu yana bukata ya nuni ga irin halayen da Allah ya baya gare shi to na ma sai ya ringa dangana wannan li majhuli ga wanda yake majhuli baya cewa Allah ya min kaza sai dai ringa cewa wani bawa na Allah Allah ya masa kaza wani bawa na Allah Allah ya bashi matsayi kaza wani bawa na Allah Allah ya bashi kaza
wala yuhibbu man atahu yamdahu shehu baya son wanda ya zo gabansa don ya yabe shi
wala yuhibbu baya yafewa akan wannan in ka zo za ka yabe shi korarka yake
yujibu al-humulu a ce ba a san shi ba haka yana kayatar da shi a ce ba a san shi ba to ba abin da yake kayatar da shi irin wannan wa zuhuru la yuhibbu bayyana shi ba ta jani ba ya son wannan ba ya son a- a a nuna an san shi waye
wa man ta'ata ba ya son duk wanda yake gogayya da wannan a matsayin sifa duk wanda zai zamo shi ba abin da yake nema illa zuhur daman ana cewa hubu zuhur kasimatu zuhur san bayyana na karya baya na da mai san ah, bayyana to sai lamarin sa ya rikice ka bari in Allah ya nufi ka bayyana shine mai bayyanawa sai ya bayyana ka amma Allah bai nufi ka bayyana ba kai ta ɗaukar matakai ai dole a san dole a san ka dole a san ka amma ka karya wa bayan ka ka karya wa kanka bayan
yuhibbu ala baiti sayyidil wara maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana son iyalin gidan shugaban halitta mu shehu tijjani yana son iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan azimatan soyayya mai girma bilal kira bayan kewa bayan kewa tsan da wani ya zo masa daga sharifai tsayawa yake sai musu hidima ya girmama su ya nuna kaskan da kai gare su ya ringa nuna ladabi tare da su
khalaquhu kuma koyaushe ya ringa dora su akan cewa ga fa irin ɗabi'un kakansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ko wannan ɗabi'un ya kamata su ci gaba da yi a alaku ɗabi'o'in shauti jani radiyallahu ta'ala anhu makarimul akhlaq manyan ɗabi'ai ne lihum wa tashruhu wanda sun kai ishirin da wani abu idan aka ce za a ka- koro su aka ce za a kawo su wa hiya zaka'un shine kaifin hankali shauti jani mai tsananin kaifin hankali ne
idinatun da hange maulama shauti jani mai tsananin hange ne shaja'a sadaukantaka ɗabi'a ta su ta uku sadaukantaka
wanda dadatun da ƙoƙarin taimakawa ɗabi'ar su ta hudu shine son taimakawa ananatul jama'a sai kuma tausaya wa jama'ar musulmi gaba ɗaya ɗabi'a ta biyar ta shehu tijjani shine cewa shi mai son ya tausaya wa dukkan musulmi ne shafaqatun da ta- tausayawa
wa da ra'afatun jin kai wa rahma da tausayi tawadu'u da kaskan da kai ma hululi tare da ɗaukakan himma ba mai kaskantacciyar himma ba ce
wasabari da haƙuri da ihtimali juriya wasiyanati da kariya wal da adali ladabi al wafali cikawa da alkawari wal futuwati da kuma fitowa shugabanci ma'ana shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a koyaushe kokari yake ya nuna cewa shi lalle ya sai ya amfana da halitta domin ba fitowa irin a ce ka amfana da bayan Allah
afwin yafewa wa da fifita wani akan kansa saha kyauta baiwa anati yin abu a sannu sannu baya gaggawa da abin da zai sai ya karanta abin ko ina
wal hilmi ya haƙuri wal ka faɗi wannan wasa'i da kokari a cikin bukatun bayan Allah wanda daman ai ya zo a hadisi ingantacce cewa wanda duk ya tsaya akan bukatar dan uwansa to shi ma Allah zai tsaya masa akan zata bukata ma kana fi hajati ahihi kana Allah ta'ala fi hajati
akramahu Allah bi awsafin dubillaha billaha man ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama wala mushau tijani da wasu ɗabi'u da aka halice shi a kansu shau tijani daman an halice shi da wasu ɗabi'u na girma
falamma fataha Allahu al ajal alaihi yayin da ubangiji mai girma ya buɗe ga maulan mushau tijani adar gurbatan ilaihi sai wannan ɗabi'u nasa na girma suka dawo ibada a haƙƙinsa ya zama da yana yin su a matsayin ɗabi'a sai kuma ya dawo yana yi a matsayin ibada
wa uslatan li hanyar hadratihi saduwa ga halarar tsarki halarar ubangiji
fa huwa adubun shi ne limasakina matuƙar tausasawa ne ga almajirai
yarik li ali islami yana tausasawa wanda suke musulmi yahinnu yana ka bege gare su wa yamik yana son su wannan ya ne murari in wa wa maka ya ne wa matsahu bi ma'ana a habbahu
wa za tawadu'in kuma shehu tijjani mai tsananin kaskan da kai ne
wa da adabin ladubba yura da ake ganin su wa za tabassumin li kulli malamu man ara shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu mai sakin fuska ne mai murmushi ne ga dukkan wanda ya bijiro masa
yazunnu kullun annahu aqrabu la kowa a cikin masu cuɗanya da shehu tijjani zai ringa ɗauka duk a cikin masu cuɗanyan nan ba kamar sa wajen kusa ce da shehu tijjani saboda duk wanda shehu tijjani ya game da shi a cikin su girmama shi yake kyauɗe masa alheri min sai gairi kowa ya ringa ganin cewa ya kuma kowa kusa ce da shi fiye da waninsa
lima bihi kar a'amala saboda irin mu'amalar da maulan mu shehu tijjani yake
ta iza la qaw mahzurun har lokacin da wanda yake cikin ɓacin rai ya gamu da shehu tijjani idan wanda yake cikin ɓacin rai ya gamu da maulamu shehu tijjani zahabu zunuhu bakin cikin sanan take sai ya kawo saboda sai shau tijjani ya sanya zai ya ga ya rage masa wannan bakin cikin ba irin yadda yanzu galibi muke yi ba da rubutu ya zo ma da nasa bakin cikin ka ce to kai ba ai fama kake da naka A'a, kai kokari ko da kana fama da naka ko da kai ma akwai wanda yake damun ka to kai kokari ka rage masa wannan damu na'am sai ya zama kai ma Allah ya rage ma wannan damu amma dan uwan ka zo ma da bakin ciki ka ƙara bakanta masa rai to shi Allah zai yaye ma naka taka damuwa
hatta yura lahu har dara a gan shi yana farin ciki yana binna
wala yara li nafsihi qadaran lahayan ne yammi a wato a wato wa- wala ra li nafsihi kadra shautu jani baya ganin matsayi ga kansa yanmi wari'an wa zamimatalla Mm.
wato yana dangana kaskanci da ayyukan zargi ga kan nasa ba za ka ji shautu jani yana faɗar taskiya ga kansa ba
adabuhu ma rabbihi ladabin maulan shautu jani tare da ubangiji aw nabi ko tare da annabi tawadu kaskan da kai wa kullu khulqin da tayyib dukkan ɗabi'a da daɗa
yura lahu amrun azim ana ganin tsamari mabuwayi maɗaukaki ga maulan mushewa tijjani la da yura ba a ganin irin wannan lamarin sai kunga keɓantattu daga keɓantattun manyan bayan Allah. To fasulu wannan fasali ne fi a cikin ilmihi ilimin maulan mushewa tijjani wa da karamihi, karantinsa wa ilmihi, da haƙurinsa wa afuwihi, da yafewarsa wa da wafaihi, kyawarsa da wa alkawari da khawfihi, tsoronsa wa da sabrihi, haƙurinsa wa ulu da himmatihi.
ɗaukakan himmarsa.
na'am Gade ta wa ala Gade ta wa ala zahira, zulumin hakika zahira.
wa na mushewa tijjani ya ƙunshi ilimai na zahiri.
yufhimu fiha kullu man duk karhawa wanda ya zo yace zai magana da shehu tijjani akan ilman nan na zahiri to bara sai shehu tijjani ya gaji da shi
idza tahaddasa bi ilmin lokacin da wannan mu shehu tijjani yake bayani akan wani ilimi daga ilimai qulta la sai ka ji cewa yufhimu kai wannan wannan ilimin ya tsaya ya iya shi ya tsaya ya iya shi ai ba zai iya waninsa ba kazaka ma kala haka kuma abin da ya gabata ko yaushe magana sai a ringa ganin ya iya aka har ya iya wannan ko bai iya wata ba in ba wannan ba
la siyama tauhid musamman waɗannan ilman da za a fada wato ilmai guda ah, biyar to waɗannan ilman shehu ya yi fice a cikinsu shine ilimin tauhidi na'am ilimin tauhidi maulama shehu tijjani gwar- gwari ne a wajen sanin ilimin tauhidi tafsirun hakanan maulama shehu tijjani gwani ne a fa- a wajen sanin tafsiri siyar sai kuma labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma maulama shehu tijjani gwani ne a wajen sani sai hadisun kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala mu shauci jani gwani ne a wajen sanin hadisi aw tasawufin fiha bahar a wasu sabu ko tare da tasawufi wannan auɗin mai ma'anar ruwa ce na'am Ah, kamar wa arsalna ila mi'ati alfi da qawlin zidu a ko tasawufi fiha ba a cikin ta yarin jaya
sharaka kullal ulama fi zahira
shauci jani Allah ya kara yadda gare shi yayi tarayya da dukkan malamai a ilimai na fili duk wani ilimi zahiri ba a taɓa shi wata jani sai ko an same shi kogi ne wanda ba iyaka ga ruwansa
walam yusharikuhum fil ga'ira su malamai ba su yi tarayya da maulan mu shehu tijjani ba a cikin ilimai wanda suke rufaffu ilimai baɗi ne
wanzur jawahir al ma'ani ka dubi littafin jawahirar ma'ani in takun tartawa fi in kana da wata kokonto kar- ko kana da wani jayayya a maganar da na faɗa taslimin man yakin ka zamo daga wanda ya sakankance zalika fi ka sakankance da wannan a cikin maulan mu shehu tijjani bi daruratin da dole dole ka yarda da haka
mata nazarta matakar dai ka dubi jawahirul ma'anin za ta amuru alhali kana ma'abocin lura mustasbita kana mai neman tabbata ka lura da azubatan lahu Na.
jawaban da maulamu shau tijjani ya bayar shi nazarta din shi ya nazarci azubatan Na'am.
azubatan kuma kulinsa ne Na'am.
alal Alal aya ayati.
bisa ayoyi ma ba'al ahadisi a ta'azar wasu daga cikin hadisai isharatin da taqa isharori da suke afkuwa fi uhai ajaban dan uwana in ka duba wannan littafi na jawahirul ma'ani za ka ga abun ban mamaki ujaba wanda ya kai inda ya kai na'am fihi a cikin lamarin shehu tijjani wa ma yuhayyul albaba da duk wani abu wanda zai imauta hankalin masu hankali to alhamdulillah Allah an fara da mu da jin wannan sura ta maula mu shehu tijjani Allah ya sa muna cikin kebantattun jama'a Allah ya ba mu iko da irin wannan ɗabi'u na karanci da girma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatima wal khatima
صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه